أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina karawa da maimaita godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci na sunna masallaci da ake wa lakabi da masallacin marafan tumu a wannan anguwa ta bypass kuma a wannan gari namu na gombe ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci duk da cewa akwai dokar hawan mashin da daddare a jihar gombe amma dai kungiyar izara ta gaba za a daina wa'azi ba sai ake shirya wa'azi tsakanin sallar magariba da sallar isha don babu abin da yake kashe al'umma kama al'umma ta zauna ba a mata wa'azi duk al'umma da ta yi nesa da karantarsuwa to wannan al'umma za ta lalace mataki na farko da shedan yake dauka yana so ya halakar da kai shi ne nesantar da kai daga majalisin malaman sunna ƙala Allahu ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama ya nesa da kunnenka da shedan ya nesantar da kai daga ƙala Allahu da ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kowane irin accident na imani kana iya haduwa da shi muna addu'a Allah ya tsare mana imaninmu asara duk ƙaramin asara ce idan kana da imani hatta mutuwa da muke tsoro ba mutuwa ake tsoro ba abinda ake tsoro mutuwa ba imani Allah ka tsare mana imaninmu ba dogon wa'azi zan yi ba maluma da masu riga sun gabatar da wa'azi na san lokacin da muke da shi daga yanzu zuwa sallar isha baya da yawa amma duk da haka akwai hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nake so mu tattauna shi gwargwaron abin da ya sauƙaƙa a wannan lokaci malaman hadisi sun ce hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce wanda ya rawaito hadisin kuma shi ne ibnu maja manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da ibnu maja ya rawaito yake cewa man mata yace iza faraqar ruhul jasada man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhala aljanna man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhala aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya yi sa'a lokacin da ransa zai rabu da gangar jikinsa mai ake nufi da lokacin da ransa zai rabu da gangar jikinsa shi ne lokacin da zai mutu duk wanda ya sa'a ya katari lokacin da zai mutu sai aka samu ya kubuta daga abubuwa guda uku yayin da zai mutu ya kubuta daga abubuwa guda uku manzala sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da khalar janna zai shiga aljanna wanda mutuwa ta zo za ta dauke shi ta same shi ya kubuta daga abubuwa guda uku to wannan mutumin dan aljanna ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dai kun gani nan wallahi ban da wani buri ban da ya shiga aljanna ni dai buri na ke ana rama sun ce yawon o kowa ma burin sa kenan duk wanda kololo burin sai shiga aljanna ya ce Allahu akbar to aljanna ga fasinja manzo Allah sallallahu alaihi ce ga hanyar da ake shiga aljanna wasu abubuwa ne guda uku da ake bukata ka kubuta da gare su sai manzo Allah sallallahu alaihi ce al-kibr walgulul waddai duk yadda za ka yi yayin da za ka mutu ya zama ka kubuta daga wayannan abubuwa guda uku ya kokarin ka da wuya ka mutu da wayannan abubuwan guda uku ka wuce aljanna da wuya abu na farko in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alkibir girman kai girman da masu guri ne suke girman kai ko da manyan 'yan boko da masu mulki to ba shi zai ba kawo shi bai zo bai sai da rake ma iya girman kai dan tattasai mai sai da muruci dan acaba dan agwagwa da bushe ba sai faɗi ran tsaya mai kudi in yi girman kai ya saba wa Allah amma dai kamar yana da yar hujja hujja haka to kai da baka da ko sisi ne na hujja ka zaka wuce titi sau talatin ba a gane ka wuce ba akwai wanda in ya shigo anguwa ya fita sai an yi sati ana labarin ana abin mamaki wai sai ga wani anguwar mu ana ƙarya kake yana wallahi kuwa to kaga wannan ya ɗanyen girman kai ai yana ɗan dalili to kai sai ka shiga sau hamsin ka fita ba mai gane ka shiga ko ka fita da Allah wannan girman kai ya kamata a same ka da shi bai kamata a same ka da shi ba Allah ka tsare mu da sharrin girman kai girman kai na daga abin da ke kai ɗan adam wuta in kana son ka yanki tiket na tafiya wutar jahannama a cikin sauƙi to ka siffantu da siffar girman kai ana ramma a cikin suratun zumar Allah ya fara mana idan za ka yi 'yan wuta-wuta department department za ka yi su Allah ya ce wasiƙan lazina kafaru وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
Allah madaukin sarki yace wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a kora waɗanda suka kafirta za a gargada su ila jahannama zuwa wutar jahannama zumara kungiya kungiya inji Allah group group haka za a tattara yan wuta a ɗebo group din mazinata a wuce da su a ɗaya gurub ɗin 'yan luwaɗi a wuce da su a ɗaya gurub ɗin malaman da suka ƙi su faɗi gaskiya a wuce da su a ɗaya gurub ɗin ɗalibai masu neman ilimi ba don Allah ba a wuce da su a ɗaya gurub ɗin waɗanda masu arzikin da suka ƙi fita zaka a wuce da su mata da ba su yi miji biyayya ba a wuce da su sarakuna da shugabanni azzalumai da suka cuci al'umma a wuce da su haka za a rinka wucewa da mutane kungiya kungiya tawaga tawaga zuwa wutar jahannama ranar tashi alkiyama shine wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara sai Allah ce hatta idza ja'uha har zuwa lokacin da za su zai ke wutar jahannama futihat abwabuha to lokacin ne za a bude kofofin wutar jahannama shi yasa wannan ba a sa wawun ba na yan aljanna sai aka ce hatta idza ja'uha sai aka ce wa futihat abwabuha ma'anar wawun din shine wa abwabuha mufattaha wato sanda za su zo shiga aljanna yayi kama da shiga gaban house idan gwamna ya ɗebo kombai na komishinoni zai shiga gidan gwamnati jira ake sai ya iso tukuna bude kamin ya iso an yi mai an bude daga zuwa kwaya-kwaya za a kama hanya a wuce ciki to haka ake shiga aljanna amma shiga wutar jahannama yayi kama da shiga prison idan aka dauko mai laifi daga kotu ta zartar da hukuncin daurin wata shida a gidan kurkuku to ba za a bude kurkukun kamin ya iso ba zai zo ya samu kofar kurkukun a kulle haka zai same ta a lokacin ne za a kwankwasa sai wani ɗan sanda daga ciki ko ganduro ba sai ya ɗan buɗe taga a ko ta matsiya ce taga tana nan nan zai buɗe lego ya ce menene a ce afa area court number 7 ita ta zartar da wannan mai laifi criminal hukuncin daurin wata shida kuma a wannan kurkun sai ce ina takardun har yanzu ba zai bude kofar ba sai a mika masa takardun ta wannan yar kofa idan aka mika masa to sannan sai ya koma sai ya nazari ya duba idan aka tabbar takardun haka suke to a lokacin ne za a bude a ce to a shigo da shi ciki to haka jahannama idan an kawo ka wutar jahannama ba za a bude ba tukuna sai an gama yin bayani kamin a bude mai kofar wutar jahannama shine hatta idza ja'uha futihat abwabuha an gane bambanci tsakanin mai wawun da marar wawu wa qala lahum kazanatuha masu gadin wutar sai su ce da yan wutan da aka kawo waɗannan masu laifi alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wani ganganci ne har zai kawo kutar jahannama shin a duniya manzanni ba su zo muku ba suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunziruna kum liqa'a yawmikum haza kuma suna gargadin ku suna wannan rana akwai ran da za ta zo za ku gamu da ita qalu sai su ce bala babu shakka haka akai idan tambaya ta fara da korewa to idan za a bada ansa in ana so a tabbatar da maganar to cewa ake bala ba a cewa na'am ba sani ba ko an gane yanzu wannan ce masu suka alam ya atikum rusulun minkum alam da mai tambayar ta fara da korewa to in kana so ka tabbatar ba za ka ce na'am ba sai ka ce mai bala alaysa allahu bi ahkamil hakimina bala alaysa bi qadirin ala ayyuhil mauta bala ina fata fahimci wannan amma idan bata fara da tambaya ba ta fara da magana ne kawai kai tsaye to idan ana so bata fara da korewa ba to in ana so a tabbatar sai a bada amsa da me sai a bada amsa da na'am shi yasa a can arafi aka ce qalu na'am ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين kun ga 'yan aljanna ne suke cewa 'yan wuta mu dai mun samu alkawarin da Allah ya mana in masa biyayya zai samu aljanna mun samu alkawarin gaskiya ne shin kuma kun samu alkawarin da Allah ya muku in kun saba zai kai ku wuta kun same shi gaskiya kun ga babu korewa a cikin tambayar shi yasa wace ansa suka bayar ba su ce kalu bala ba sai suka ce me kalu na'am sai suka ce eh na'am saboda haka nan gurin 'yan wuta sun ba da tabbacin cewa manzanni da annaba sun zo musu to ya za a maka wa'azi a madu da haka lalace sai suka ce walakin sai dai abin da ya faru haqqat kalimatul azabi alal kafiri kalmar azaba ta riga ta tabbata akan kafirai Allah dama can tun ran gini ran zane ya tsara cewa mu yan wuta ne shi yasa aka yi wa'azin muka yi kunnan oshe gudu shi kila sai a ce da su udukulu abawa ba jahannama ku shiga ta ƙofofin wutar jahannama ‘yan wuta wanda zina za ta kai su ku shiga ta ƙofar mazinata waɗanda shan giya zai kai su ku shiga ta ƙofar ‘yan giya ƙofar bugaggu ɓarawo shiga ta ƙofar ɓarayi azzalumi shiga ta ƙofar azzalumai wanda bai sallah shiga ta ƙofar marasa sallah ku shiga ta ƙofofin wutar jahannama kuma idan kuka shiga za ku dawwama sai suke wani commentary suka ce fa bi isa masu wal mutakabbirina tir da makoman masu girman kai wannan yake gwada maka cewa girman kai shine hanyar da yake iya tunkuɗa kowa zuwa wutar jahannama za ka yi ganin mutum yana shirka ka masa wa'azi girman kai hana shi karba haka ne dan giya kana iya masa wa'azi girman kai hana shi karba manamin mata ka masa wa'azi girman kai hana shi karba dan kasuwa kamar wa'azi girman kai hana shi ganka kai kai ba wazi kai ma ka je kai kudi mana ya ka kasa yin kudi sannan ka zo ka ce mai kai zaka ga yadda zai da kudi shi sai girman kai hana shi me malami dalibinsa sai mar gyara ya ki karba saboda me saboda girman kai babban abin da ya fi kai mutane wutar jahannama girman kai ne shi yasa kawai sai aka hada su gaba daya aka ce fa bi'isa maswal mutakabbirina tir da makoman masu girman kai Allah ka tsare mu da girman kai da makoman masu girman kai shi bala'in girman kai shine tun daga nan duniya inda kana da girman kai to Allah ba zai bari wa'azi ya shiga zuciyarka ba shi yasa mai girman kai in ka masa wa'azi rigima za a yi sai ce rena shi kai a idan baka masa ba kuma ka zo kai a masallaci ya ji an taɓa laifinsa ya ce to abin ma yanzu ya koma shegantaka gugan zana aka yi mana sai ce a masa gugan zana ba gugan zana ba gugar katanga matsalar mai girman kai kenan idan ka ja aya ba zai fahimci ayar ba yayin da kake kwari masa bayani akan ayar shi ko yana maka kallon kare na masa hankali saboda haka tsayaye ta dabburi akan ayar ya gane me ake faɗa babu abin da ya dame shi abin da girman kai ke fara yi shine zai raba ka da ayoyin Allah zai raba ka da izina daga dukkan wata magana da za ta zo daga wajen Allah madaukin sarki shi yasa a suratul araf Allah ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله ما دوكي زكي ce sa'asirfu ayati sa'asirfu an ayati da sannu zan kawar gabarin fahimtar ayoyina suwa allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq waɗannan da suke yin girman kai a cikin ƙasa ba da gaskiya ba duk inda mai girman kai yake Allah ya ce abinda zan fara yi mashi zan kau da shi daga fahimtar ayoyina duk ayar da za a ja ba za ta shiga zuciyar shi ba shi yasa ba bala'i kamar sa kai mai girman kai wazi duk ayar da zaka ja a duniyar nan ba zai karbe ta ba sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq Allah ya ce wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha masu girman kai duk ayat da za su gani ba za su imani ta fanje Allah Allah ya ce ba nan ta tsaya ba wa in yaraw sabilar rushdi masu girman kai idan suka ga hanyar shari'a la yattakizu sabila ba za su taba yadda su kama wannan hanyar ta shari'a ba wa in yaraw sabilar gayyi amma idan suka ga hanya ta halaka to yadda ke zuwa sabila wanda hanyar da za su riƙe a matsayin hanya Allah ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wannan ya faru ne saboda sun kareta da ayoyin mu wa kanu anha gafilina sannan sun rafka daga barin ayoyin mu Allah ka tsare mu da sharrin girman kai kenan girman kai yana toshe maka ji ya toshe ma gani ya toshe zuciya ya toshe maka kwakwalwa ya toshe ma basira ya hana ka fahimtar addini shi yasa za ku ga mai girman kai sai da Allah ya shi yasa da aka tambaye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene girman kai wace an samu Allah ya bayar sai ya ce al-kibru badarul haqq wa gabdun nas abinda ake cewa girman kai in karbar gaskiya in karbar gaskiya shi yasa dan kasuwa girman kai ya ratsa shi kai kana dan limamin masallacin zaka sha mamaki wallahi kai saka masa wajiba sai ka fara yi dariya sai Allah sarki malam kenan ka san matsala kuma ku yawon duniya ba ni ka ga nan bai karatu ba amma kafan nan tawa inda ta zagaya to ta zagaya sai ka samu abin da yake daidai da aya abin da nake hankali wa gabdun nas da wulakanta mutane da inda mai girman kai yake baya ganin mutane da daraja gani yake kowa bai cika ba wane ne wanda ya shiga shi shi kadai ne ce shi ne gabdun nas shi yasa malamai sun tashi ba da misalin girman kai suke cewa kamar antena ne irin dogon karfen nan da mtn da intisala da airtel suke kafawa idan ka hau saman wannan dogon karfen idan ka leko ya kake ganin mutane yan kanana kanana to haka mai girman kai yake kallon kowa dan karami mai girman kai ke to amma inda gizo yake saka yadda in yi hango yake ganin su yan kanana kanana su ma daga nan kasa yan suka daga kai suke gani shi suna ganin shi kamar wata ita tabara yana ganin mutanen jaki suna ganin shi karmami shi yasa duk inda bai girma kai yake zaka bai da daraja bai da kima idan mutane shi yana da daraja da kima ne kawai a cikin zuciyarsa amma mutane da shi da banza uwarsu daya ubansu daya me yasa Allah ya fushi da mai girman kai haka idan masu girman kai sun kai miliyan Allah sai ya tara su a wuta shi yasa ya ce alaysa fi jahannama matwal lil mutakabbirina duk yawan masu girman kai shin Allah bai tanada wadataccen wuri da zai kwashe su a wutar jahannama ba duk yawan su jahannama sai ta kwashe su saboda mai girman kai ya siffatu da siffar Allah ne na wa ya kamata ya takama ya gwada ya isa Allah ne kamata ya gwada ya isa shi yasa hadisi kudusi Allah da kansa yake magana yake cewa alkibiru izari wal azmatu ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma azzabtuhu a wata ruwaya adkaltuhu nari wala ubali Allah yace girman kai wannan mayafi ubangiji ne jiji da kai kaji kai babba ne mayafin ubangiji girma kai kuma izar gyautu da ake sawa wanda larabawa ke daurawa Allah ya ce to girman kai gyautu na ne jiji da kai da jin girma wannan kuma mayafi na ne inji Allah ni kadai zan daura wannan ni kadai zan rufa da wannan Allah ya ce fa manna za'ani fi wahidin minhuma duk wanda ya ce zai ja in ja da ni a ɗaya daga cikin su shi ma zai girman kai shi ma zai jiji da kai Allah ya ce to da ni ya ja azabtuhu zan azabtar da shi shi ne zan shigar da shi wutar da na tanada wala ubali na jefa da shi cikin wutar kuma koyoya ba zan yi ba ba zan damu da na jefa cikin wutar jahannama ba wannan ne dalilin da yasa duk sanda aka faɗa maka gaskiya sai ka ji ranka ya baci kuma kai tsakaninka da Allah ka san gaskiya aka gaya maka to fara neman tsari da shaidan girman kai ya sadado girman kai yayi ne ya sadado duk sanda kake kallon jama'a kai ka fi karfin su ba su kai su hudda da kai ba kaga mutum wai ko kafa bai iya hadawa da mutane a cikin masallaci ana turo kafa yana janyewa akwai wanda ma dai da zuwa jami aka masa magana ya ce to ai matsala ne masallacin ne duk talakawa ne a ciki to ba sa wanka kana shiga masallaci sai ka ji wani dim to shi yasa ni ba zan iya ba na ne bari a kai ka kabari za ka ji dim bari ka shiga kabari tukuna yanzu duk ba a yi dim ba sai ka shiga kabari akwai wanda in yace kai bunƙasa bai gaisawa da mutane bai gaisawa da talakawa yana ganin ba su su gaisa da shi ba sai wa sai manya to ba shi ne abin ba haushi ba idan yau ya mutu idan gwamna ne gwamnoni yan wasa ne za su masa wankan gawa idan yawa ka ce ga wani gwamna ya mutu za a mar wankan gawa suwa za a nemo talakawa gwamnoni yan uwansa ko kwamishinoni su za su tona masa kabari wa zai dauga masa a sa a kuri kura talaka wanda manya ne ko ba manya ba ne to bar talakawa su yajin aiki in wani babba ko minista ko wani gwamna ko wani multimiloniya ya mutu talaka ce mun yajin aiki gwamna ne a samu wa'ida kai gaisawa da su kuke cin abinci tare sai su dindika mu ba talakawa ce a ce to ina kwamishinan yanka filaye da safiyo ya ce gani a ce to gaba girbi tafi makaramar taka turan kabari ina kwamishinan ayyuka ya ce gani a ce aiki ya samu kai za ka bai wankan gawa ina kwamishinan ilimi ya ce gani a ce kai za ka bai sallah wai wai yadda manyan ƙasar nan ba duka Allah ya sa suka sa suka samu gatan karatu wai za a yi fa ba za a yi ne a Najeriya ba akwai gwamnati da taɓa cewa ya rantse da izo 80 na Qur'ani wani a ƙasa ya ce ranka da ba fa 80 ba ne an ce 60 ne ya ce to koma izo nawa ne ya zo da ya san Qur'ani izo nawa ne bai san Qur'ani izo nawa ne akwai gwamnan da za a taro ce to mu fara da addu'a a karanta fatiha da alhamdu wace ce fatiha wace ce alhamdu shi mai masan bambancin fatiha da alhamdu ba akwai wanda ya ce a karanta kuliya a tsaya bakin sarihi na a cikin kuliya akwai sarihi na ba dai a tsaya wuri shi ya jana shi a karanta tahiya a tsaya baki sadiza to shi bai rike bai ake fada ba kawai sai dan kuliya saboda kuliyan ba bai santa ba akwai wanda ya ce annabi subhanahu wa ta'ala bai san wane ne subhanahu wa ta'ala duk wannan ɗawainiyar in ka mutu talakawan ne za su yi ma wankan gawa su sa ka a fikam su tona kabari a makabarta a sa komi su suke yi maka amma kuma ka ce ka fi karfi su su ba kowa bane da ka ji ka fara kyamar bayan Allah ta fara kyamar yan uwanka musulmi kana ga ka shiga cikin su ba su kai ba kafin karfin ka ci abinci tare da su saboda Allah ya baka dauda duniya kafin karfin ka gaisa da su kafin karfin kai kaza to girman kai ya sadado maka maza ka fara neman tsari daga sharrin shedan wallahi in ba haka ba za ka bude idon ka a kabari ka ji ka cikin bala'i Allah ka gafarta mana ka tsare mana girman kai Bahaushe ya ce girman kai ya ce rawanin tsiya ya ce kuma shi yake hana hanyar arziki abu na biyu shine algalu ƙur'ani mai girma ya ce وما كان لنبي أن يقول آل إمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يقول وما كان لنبي كوكا تنبي لا تقول أدني أن يقول ya saci dukiyar gwamnati shi ake ce gudu ka saci dukiyar ai dukiyar gwamnati kai ma kana da haƙƙi ko akwai wanda bai da haƙƙi a dukiyar gwamnati duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi kamar dukiyar ganima duk wanda aka je aka yaƙi da shi yana da mai yana da haƙƙi amma ka jira a raba a baka haƙƙin naka kamin a raba a baka haƙƙin naka kai sai ka ɗiba to shi da abin da ake ce gudu babban bala'i ke wallahi mafi yawan ma'aikatan gwamnati abinda zai kai su wutar jahannama shine satar talakawa gulu shine zai kai su wutar jahannama mafi yawa ba na ce duka haka suke ba akwai na kwarai ba sa karewa har ranar tashin alkiyama amma wallahi yan banzan su fi yawa suwa suka fi yawa barayin su suka fi yawa yanzu fa in dai ba EFCC ce ta kama ka ko CISPC ba ba ka ma kirga kai sata mutum ya samu ofis ya ta sata kudin talakawa yana gina gidaje yana sai manyan motoci amma ka samu wani liman da ladan a bakin masallaci suna hira ana kai na ta'ala ai ya samu alheri bana wani liman da ladan sai ce ya samu alheri alheri ya samu ko bala'i ya samu bala'i ya samu an je yaƙi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya yi ɗauki ba daɗi ya nuna jaruntaka kai ƙarshe sai da ya samu shahada sahabbai da kansu an dawo taɗin jaruntakar wannan sahabi yake irin kunar baƙin wake da ya shiga cikin arna allah kaɗai ya san nawa ya kashe kamin su kashe shi ya ba da rayuwarsu sai wasu sahabbai suka ce ta yanzu yana aljanna a wannan jarumtaka kan yana aljanna ashe annabi ya ji sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kai yana yana waye ya muku akwai wani mayafi da ya dauka na ganima kamin araba saboda mayafin ya bashi sha'awa yanzu haka magana da ake wannan mayafin yana cin wuta a kabarinsa mayafi watakila an raba an bashi rabansa ya fi mayafi amma ya dauke mayafi kamin a yi ne a raba saboda mayafin ya burge shi ya ba sha'awa annabi ya ce mayafin yana nan yana cin wuta a cikin kabarin shi mayafi me yake tsammanin da wanda ya kwashe miliyoyi me yake tsammani wannan shine abin da ya kashe kasashen mu Najeriya Allah ya bata arziki Allah ya bata mai to amma rijiya ta bayar guga ta hana arzikin da najeriya take da shi ya fi ƙarfin ɗan najeriya ya kukan abinci ya fi ƙarfin ɗan najeriya ya kukan sutura ya fi ƙarfin ɗan najeriya ya kukan magani ya fi ƙarfin ɗan najeriya ya ce ya zan yi matata za ta haihu ya fi ƙarfin wannan ya fi ƙarfin ɗan najeriya ya ce ina zan zauna ina zan kwana arzikin da allah ya ba najeriya ya fi ƙarfin wannan amma me yake faruwa mutum ɗaya ya sace abincin sama da mutum miliyan ya boye abun haushi bai san bai zai da kudin ba bature zai zo ya yaƙe mu ya mana mulkin mallaka ya murkushe mu ya saci kudinmu ya tafi da shi ya je ya gina talakawansa mu kuma shugaban ne zai murkushe mu ya sace kudinmu ya kai wa bature bature ya gina talakawansa ina za mu je lokacin da farida aka sa ta shugabar efcc farida waziri da ta yi wani bincike aka kawo mata report ta zo ta duba sai ta ce ita tana ba gwamnatin najeriya shawara a buɗe asibitin mahaukata masu gata aka ce suwaye mahaukata masu gata ta ce ma'aikatan gwamnati ta ce ba mahaukaci ba mutum ɗaya yana da gidaje ɗari a ƙasashen turai gida ɗari yana da wasu a ingila wasu a bulgaria yana da wasu a spain yana da wasu a italy yana da wasu a amsterdam netherlands yana da wasu a belgium brussels yana da wasu a ina yana da wasu gida sama da ɗari na shi a ƙasashen turai tun da ya ce wani gidan ma bai taɓa zuwa iya gidan yake ba bai da ranar da zai je kwana a gidan kuma gidajen suna nan kowane gida akwai ma'aikata a biya masu bayin fulawa a biya masu shara da wanke banɗaki an aje mota a biya direbobi a biya kuɗin wuta a biya kuɗin ruwa a biya haraji wa ƙasar gida guda ɗaya kana kashe masa kamar miliyan goma sha biyar a kowane wata sama da guda ɗari ko baka lokacin da zaka je ka kwana a gidajen idan ba mahaukaci ba menene sunanka ana hirar dangote dangote duk amurka ba mai kudi shi duk baki inda baki fata ne kai a duniya ba mai kudi shi aka ce gidaje ne kake da su a kasashen waje sai a kasar waje gida ce a ce na zo ba ka ci gida gida a kasar waje ya ce duk duniya ba inda nake da gida sai najeriya ya ce duk garin da zan je zan yi wata ɗaya ban koma ba da ne ba zan kwana hotel ba inda dan kudi kadan zan bayar sai an gyara mun gado an goge ko'ina akwai generator a wurin za a tada mun balle ba magana dauke wuta akwai duk abin da nake bukata da AC da komai in kwana ɗaya biyu in gama abin da zan tafi in sai gidan aje ina kashe gidan miliyoyi ni ba kwana zan yi a cikin wani amfani shi yace kudin da zan sayi gidan idan na kawo aka zuba a harkar takin zamani buhu nawa za a tanada riban nawa za a samu nawa yace ba ba hukaci ba zai je wannan ya ce kun gane nan suka ce ya ce abuja ba gida haya nake banda lokacin sai gida abuja balle sai gida alata a abuja ce a gida haya nake na yi lissafin idan zan kashe biliyan biyar na gina gida idan na zuba biliyan biyar ɗin a kasuwa a duk wata sai ta kawo min riba da zan biya kuɗin haya gidan na shekara ɗaya daga nan duk wanda ta ƙara kawo an ƙara jari ya ce to wani hauka zai sani in je yana magana a ce gida abuja balle in je gida ƙasar waje ya ce da na tsaya gina gidaje a duniya zan zo na refinery wacce duk duniya ba refinery mallakar mutum da ya kamata refinery da ya a lagos ni na je da ne aka buɗe refinery ne duk duniya gaba ɗaya babu refinery da ta kai ta girma inda ta mallaka mutum ɗaya ne sannan mallakar gwamnati duk afirka gaba ɗaya ko refinery mallaka ɗan adam ko mallakar gwamnati duk afirka gaba ɗaya babu kamanta duk afirka ko gwamnati ba gwamnatin afirka take da idinta ƙasa hamsin da hudu da ake da su a afirka ko hamsin da wani abu ya ce yana can yana sai gidajen da zan yi investment irin wannan ya ce ai ba haka ake ba to dan bokon da ke da gida ɗari a ƙasashen waje bai ma sanar da zai je ba da da wanda bai kira shi ba haka shi mai za kira shi kuma duk kudin da sato shi ya talauta al'ummarsa ba su da ruwan sha ba su da asibiti za su je ba su da titi mai kyau wallahi duk sanda na shigo gobe sai na gode wa Allah banda Abuja duk Najeriya ba gari mai kyau Gombe duk Najeriya hada Lagos hada Lagos idan kuma akwai a gaya ni da nake yawo Najeriya in ji daga wata uku zuwa yanzu ina kaje ne ina kaje a Najeriya ni da sama maka inda da je gan zaka yi jari me yasa an yi sa tun da ya kirkiro jihar gobe gwamnoni suna kamantawa duk wanda zai zo zai ga wani aiki ya kamata a yi ka zagaya ka ga abin ban tausi ka je jiha ka nemi titi kwara ɗaya da mutum zai iya bi hankalinsa a kwance karasa kuma idan ka faɗa maka biliyan nawa ake turowa a kowane wata sai ka sha mamaki biliyan nawa ake turowa a kowane wata ɗan Najeriya maganar ya zauna da yunwa ba ta taso ba komai yake so Allah ya bashi dukiyar da Allah ya zuba a Najeriya saudiya ba ta kai mu arziki ba ba ta kai mu ba dubai ba su kai mu arziki ba ba su kai mu da arzikin da Allah yake bayarwa a duniya babu wanda bai ajiye a Najeriya ba duk abin da ake shukawa a noma a duniya babu wanda an shuka a Najeriya ba zai ba duk dabbar da ake kiwo a duniya babu wacce an kawo ta Najeriya ba za ta rayuwa to amma ina ake samun matsala mugayen shugabanni marasa tausayi kura kin cire gashi burgu ka ci ba bismillah su ake samu su taru su kashe ƙasa Allah ka gafarta mana na uku sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waddai waddai kai ku ce Allahu akbar idan kana so ka shiga aljanna karka yadda ka mutu ana bin ka bashi karka yadda bashi bashi babban bala'i Allah ka raba mu da bashi yana daga addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajaz wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukl da yazo rufewa sai ce wa a'udhu bika min galabati ad-dayn wa qahr rijal annabi ya nemi tsari da abu guda takwas a rayuwarsa Allah ka tsare ni da damuwa ka tsare da bakin ciki me yake haifar da bakin ciki damuwa to da damuwar da bakin ciki duk Allah ka tsare ka kwanta za ka yi bacci ka tuno da damuwa idan ka yi bushe ya kabe ka rinsa ido kai ta nishi bacci ya ɗauka ka saboda tsamar damuwa ka ga mutum lokaci ɗaya yana canja kala saboda cikin bakin ciki da yake rayuwa annabi ya ce Allah ka tsare mu da wannan wa a'udhu bika min al-ajaz wal kasal Allah ka tsare mu da gazawa kuma ka tsare mu da kasala me yake kawo gazawa kasala take kawo gazawa ka zama a lanko saga kwai permanent member da bashin inuwa in an taba ku da gayun anguwa gayun banza baka da ko sisi baka da ko komu sai yi magana ka ce kana da capacity wani ka bashi kuɗi ka bashi kuɗi baka da ko sisi sai mata za su wuce a ce ya baba mutumin mu tashi mu goda musu kabasi wani kabasi ta guda musu in yau ta ce tana son ka uban da ya ce an baka fito ha sai kai tsayuwar mutumin alƙali ya ce za mu kai wannan gidan kurkuku ko ne tsaya masa wani ya miƙe ce na tsaya masa aka ce to kudin beli miliyan ɗaya da rabi ya ce to na zauna in ka tsaya ma in a ce ka fito sai ka ce a na zauna to wani capacity za ka yi guda ajazi wal kasar ya ce wa minar jubuni wal bukul Allah ka raba ni da tsoro ka raba ni da rowa ai tsoron talauci shi yake kawo mai rowa shi ma ɗaya ke haddasa ɗaya shi ko maroci ba bala'i kamar wannan da Allah ya gina aljanna Allah ya ce duk girman aljanna nan da ardu has samawati wal ard pegi 50 ba 50 da zan aje marowaci babu a ciki marowaci bai da pegi aljanna balle gida saboda shi Allah da kansa mai kyauta ne annabin da aka turo mana ya fi iskar bazara kyauta shi marowaci albakiru ba'idun minan lahi ba'idun minan nasi ba'idun minan janna ƙaribun minan na yana nesa da Allah yana nesa da mutane Allah bai san shi mutane ba su san shi yana nesa da aljanna ita ba aljanna ba ta kaune shi amma da bai da wutar jahannama ƴaƴan ku ku rika koya musu kyauta tun suna ƙanana in zaka kyauta ka bashi ka ce bada a shi miƙawa ne to kaga yadda ake yi ko to kai ban ka girma ka samu ka rika yi in aka dan masa kyauta ya samu naira ɗaya kace zo to za a raba kaza dan uwanka wani a bashi ne naira biyar wannan a bashi goma waye a rarraba wa yan uwa a ce to kai kuma ka rike wannan tun yana karami ya gane in an samu ana iya ba wani in ba ka ba sai tashi katan barwaci malam Allah ya buɗa masa amma duk dangi su cikin bala'i ba zai taimaki kowa ba ya zama dan kam kam kam kam kam sai ka ce an hada karo da sufa gudu sai ce wa min galabatin daini wa ƙarar rijal Allah ka tsare ni da bashi ya baibaye ni mazaje kuma su samu rinjaye a kaina ah yi wanda bashi ya maimaye yana iya zara ido in yi hangi wasu mazajen ma bakwara zai sha ba ku kalli girman sallar juwa da muhimmancin ta ba annabi ya ce in ana bin ka bashi kasa in ka zo masallaci za ku haɗu da bin ka bashi ya ce kwallaka kuma baka da abin da za ka biya shi annabi ya ce an dauke maka sallar juma'a zauna gida wanda kada bai ce gwada maka bashi bala'i ne bane kun san hatsarin bashi qur'ani mai girma daga bakar hannas aya da tafi kowace tsawo ba kan sallah aka saukar da ita ba aya da tafi kowace tsawo ba kan azumi aka saukar da ita ba aya da tafi kowace tsawo ba kan zakka aka saukar da ita ba ayar da duk kowace tsawo ba kan aikin hajji aka saukar da ita ba ba kan aure ko bin iyaye aka saukar da ita ba ayar da tafi kowace aya tsawo a Qur'ani mai girma akan bashi aka saukar da ita kai kana ga akwai wasa a cikin harkar ana rama suratul baqara يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله
أها فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل نعم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
saboda me أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا Mm.
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله yawa ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة aha وأدنى ألا ترتابوا
illa an takuna tijaratan إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم Mm.
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشhidu وأشهدوا إذا تبايعتم ولا yubar ولا يضار كاتب ولا شهيد aha wa in tafalu وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم aha واتقوا الله ويعلمكم الله
Mm.
والله بكل شيء عليم
kai ka ji ainihin da alaran ma yana numfashi yana numfasawa da kare kai bakin boda to duk tsawonta akan bashi aka saukar da ita na so in samu lokacin fasara muku ayat da kyau kun gane hatsarin bashi da girmansa amma aya ya ce allah maɗaukin sarki ya ce a farko ayar ya ayyuhan lazina amanu ya ku da suka imani idza tadayantum idan kuka yi bashe shediya sai aka sake takidi aka ce bidainin ta hanyar karban bashi to sharadin farko faktu buhu a rubuta ai ne a rubuta ba a cin bashi ba a rubuta ba na zo ne na so gaba da bashin naira dubu talatin ka ce to ba matsala je samu sakatare da zai rubuta ban gane ba ba ka yadda da ni ba ne a na yadda da kai amma Allah ne ce a rubuta dole sai a rubuta to ba shi ne zai ba ku sha'awa ba kamin Allah ya ce a rubuta sai ce ila ajalin musamman idan za a ba da bashin ya zama zuwa lokaci ambatacce ina so ka bani bashin naira dubu talatin zan baka bayan sati ɗaya kwana bakwai Allah bai daka ci bashi ba kamar yadda za ka biya ba bashin ba haushi bai ban haushi Eh, ba da bashin naira dubu ishirin za ka biya ba gane shi zan biya ba in na samu mana in ka samu ga Allah ya sa ka samu ya mun ranar da za ka biya dole ne sai ka faɗi ranar ba a cin bashi sai na samu gargajiya ne sai an faɗi mai ranar bayan an faɗi ranar kuma yi mai a rubuta wani yaktun bai da kun katibin bil'adil wajen rubutawan kuma kai da za ka ba da bashin ba kai za ka rubuta ba ni da zan karɓi bashin ba ni zan rubuta ba a nemo third party da bai da alaka da bashin ba shi zai bayar ba shi zai karba ba shi zai zama sakasar nan da zai rubuta bashin saboda kada a samu matsala Allah ya ce wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahullah kai kuma sakatare kara kira ka ka zo ka rubuta bashi ka ce baka da lokaci Allah ne ya baka wannan ilimin magana ce babba zo ka rubuta inji Allah madaukin sarki Allah ya ce fal yaktub ya zo ya rubuta sakatare wal yumlil allazi alayhi alhaqu ga wanda zai karbi bashi ga wanda zai bada bashi ga sakatare da zai rubuta to wa zai yi bayanin bashin dan a rubuta wanda zai bada bashi ba shi zai yi bayani ba dan kada ya kari kai da za ka karbi bashi kai da kanka fadi nawa ka karba yaushe za ka biya fada da kanka shine wal yumlil allazi alayhi alhaqu shi wanda haƙi yake kanshi shine zai karbi bashi shine zai shifta shi zai imla'i yace ni ana rama rabu a yau talata bakwai ga watan bakwai gari ya yi zafi za ka ɗi bashi dubu kaza a wajen wane kuma zan biya ranar kaza shi da kansa zai bayani dalla dalla dalla wanda magana karama shi a wajen Allah ku saurara ku shi wani ya zo wajen annabi Muhammad annabi ya yi wa'azi akan jihadi da falalar shahada da yadda in ka samu shahada kake wucewa aljanna amma kun san abin da ya faru sai wani zai ce ya rasulullah yanzu idan na je na tafi wurin yakin nan da za a tafi na mutu na samu shahada zan wuce aljanna annabi ya ce kwarai za ka wuce aljanna ya ce to jama'a ni na yi ban kwana na tafi sai da Allah yi ya kama hanya fara tafi annabi ya ce ku kira shi ya dawo ai kira shi ya dawo annabi ya kalle shi ya ce ilal amanata waddai in ka samu shahada a fagen daga za ka shiga aljanna amma da sharɗi ba a baka amana ka ci ba kuma ba mu bin ka bashi in ka ci amana wallahi baka wucewa aljanna in ana bin ka bashi ko shahada ka samu a fagen daga tare da annabi baka wucewa aljanna wai sai magana ka ce to ai shi bashi menene matsala ai hanji ne cikin kowa akwai ƙarya kake yana nan a cikin ka amma ba cikin kowa ba ba cikin kowa ba shi yake cikin adadin ka bashi kana bacci baka biya bashi ba ko shahada ka samu ka je jihadi tare da annabi ka samu jihada shahada idan ana bin ka bashi baka wucewa aljanna shahidi ba sanda jinin sa na farko zai diga aljanna duk laifin da yau Allah Allah zai ce na gafarta maka sanda din jinin sa zai diga kasa Allah zai ce mala'iku ku shaida ba za a masa azabar kabari ba sanda jininsa zai daga ƙasa Allah zai ce mala'iku ku zama shaida firgita ta ranar tashiyar kiyama ban da shi sanda jininsa zai daga ƙasa Allah zai ce mala'iku ku shaida ƴan uwansa na jini guda arba'in zan musu rangwamen azaba saboda an samu shahidi guda ɗaya family ne su sanda jininsa zai daga ƙasa Allah zai ce mala'iku ku shaida na daura masa aure da ƴan matan aljanna guda saba'in da ɗaya amarya budurwar aljanna guda saba'in da ɗaya za a kwaso mata juz a wahida one blow zai wuce da budurwa saba'in amma duk da haka duk da haka ana bin shi bashi ba zai wuce aljanna ba da Allah bashi musiba da kuma musiba ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya rasu an zo za a yi masa sallah an daidaita sahu an gaba komi annabi shi ne liman ya daga hannu zai kabbara sai tuno wani abu sai sauke hannun shi sai ya kalli sahabbai ya ce wahal alaihi dainun wannan gawar akwai mai binta bashi sai wani sahabbai ce ya rasu lalla ina bin shi bashi kamiyar shi ya karbi kudi na kaza bai biya ba sai manzon Allah ya kalli sahabbai ce sallu ala mautaku ku yi wa dan uwanku sallah ni ba zan sallaci gawar da ake binta bashi ba annabi ba zai yi wanda ake bi bashi sallar gawa ba kuna jin annabi aka kawo shi gombe mutum da zai yi sallar gawa wallahi wani limamin ma aka zo sai ka ji an samu an ce a sai na samu kola don kone masa sallah amma ba annabi ba annabi ya ce sallu ala mauta ku ku yi wa gawar ku sallah ba zan sallaci wanda ake bi bashi ba tausayi ya kama sahabbai wani sahabi ya ce ya rasulullah don kai masa sallah ina roƙo ni na ɗauki bashin zambiya manzala salasa ne ce ina wanda ake bi bashi ya ce gani ka yadda wannan ya biya ka ya ce ya rasu lalla na yadda ya biya ni annabi ce to yanzu bashi ya tashi daga kan gawa ya koma kanwa ya ce ku daidaita sahu masa sallah manzala salasa ne ya wannan gawa sallah amma kun sauna abin ba mamaki duran da ya haɗu da mutumin nan da zai biya sai ce ya ka samu damar biyan bashin nan ya ce ya rasu lalla ban biya ba ina nan da ina ta kokari ce to Allah taimake ka ranar sun haɗu ya ce ka samu daman biyan bashin nan ya ce ya rasu da Allah ya bari da mana biya manzan Allah ya ce alhamdulillah al'ana bari dar jildatu manzan Allah ya ce tun da aka sa gawa a kamari duk da wani ya ɗauki nauyin bashin to sai yau fatar jikin gawar za ta yi sanyi saboda babbaka ta da ake saboda bashi duk da wani ya ce zai dauka to me ke zamani naka da ba wanda zai dauka ba ma wanda ya san da bashi kuma kai tun da kashi bashin da ma kana ganin kashi banza manzan Allah ya ce duk wanda ya ci bashi da niyyar zai biya to Allah zai taimake shi sai ya biya wannan bashi to kai san da kashi bashi ma da zai ce akwai wanda ma shi baka wai baka biyan bashi akwai wanda a kasuwa kira da yake masa rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah ya ce in akwai mai musu ya kawo rijiya ne gaba dubu kowa ba ta ya ba Allah wai shi ke in akwai mai gardaba kuma ya wada sai zo ya kawo gari sai dan haduwa lahira ai magana ko duka yi magana hadin suna duk muna ciki Allah ka tsare mu da bashi Allah ka tsare al'ummar ka da manzanka daga bashi annabi Muhammad wani sahabi ya zo ce ya rasulullah bashi ya min yawa na da sai da zan yi biya manzo Allah sai sai ga addu'a zan baka ka je ka rinka yi idan kana yi bashin da ake binka ko ya kai girman dutsen sabir sabir wani babban dutse ne a kasar yaman allah zai baka ikon ka biya kuma daga nan mutumin nan ya je ci gaba da yi ran nan ya ce ya rasulallah addu'an nan da ka bani da yake allah ya buɗa ban na biya bashin da ake gina gaba da na taɓa karanta addu'ar a wajen wa'azi ran nan bayan wani lokaci sai wani mutum zan je wa'azi Lome a ƙasar Togo sai wani ya kira ni daga Lome ya ce ni ne alhaji wani kaza kaza kaza na ce a to ya yi kyau ya yi kyau cikin yan wahalu suna daga nan Lome ya ce malam gaya za ka zo Lome ni ko ba na Lome ni kuma ina Faransa kuma ba zan dawo ba har ku zo ku yi wa'azi ku tafi na ce ba matsala ya ce akwai matsala ma na yi wa Allah bakance duran da za ka zo Lome ni zan saukar da kai a gidana gashi kuma za ka shigo bana na ce ta babu matsala menene har sai kawai Allah ba kan jere da zo saukar da kai ya ce malam don in nuna maka gidan da na gina in kuma ƙara tabbatar maka da annabi mun nan annabin gaskiya ne ya ce malam na shiga halin kakadi kai jari na ya ƙare talauci ya baibaye bashi ya kyauta ko ina na rasa inda zan sa kai na bana bashi sai na ji wani wa'azi da kai sai na ji ka karanta wasu addu'o'i ka ce duk wanda ake bin shi bashi ya rinka yi da safe da maraice annabi ne ya karantar ya ce ina jin annabi ya karanta na cafka ba dare ba rana abinda da ke ginin wallahi sai da Allah ya ban iko malam na biya bashin gaba daya jari na ya dawo na gina katafaren gida a cikin garin Lobe na ya aure na wa Allah alƙawari duran da ka zo sai na kawo ka na saukar da kai a gidan domin ka ga albarkar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a ce ake so ka yi addu'a ta farko Allahumma kfini bi halalika an harami wa aganini bi fadlika amman suwa Allahumma kfini bi halalika an harami wa aganini bi fadlika amman suwa addu'a ta biyu ita ce wacce muka karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajaz wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukl wa a'udhu bika min galabati ad-dayn wa qahr ar-rijal wa'annan addu'o'in ana binka bashi kai tayin su safiya da maraice Allah sai ya baka ikon kabiya duk bashin da ake yi wallahi na gwada ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba shi yasa zan kwanta a yi bacci duk duniya wanda ya ce maka yana bi na bashi ce masa ƙarya yake kuma akwai mai bi na bashi duk gwamnati ya yi magana annabi ya faɗa mun yi mai mun riki mun gaskata ko na ci bashi sai ga da an yi haka an yi haka sai ga wani abu ya shigo wani ba a rasa ta ina shigo ta kofa shigo ko ta hundo in ce oho albarkar addu'a annabi ce wan bulo saboda Allah ya muku albarka na san lokaci ya ne kamata mai sallah saboda doka da ake nisa ka ji wani sai ka ce dan maulidi sai gari yawa mai girma marafa da ya gina mana wannan masallaci muna tare da shi Allah ka saka masa da alkhairi Allah ya tabbatar masa da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar gina masa gida a cikin aljanna da sauran yan kasuwa da muke da su masu yawa suna ta gina masallatai a cikin wannan gari da wannan jiha da wannan kasa baki daya duk Allah ka tabbatar musu da wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته